هدانا إلى سبيل الحق والثبات أحمده سبحانه وأشكره من مسار عملي أستغفره وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى وبعد إني بإذنه أشهد شهادة الإخلاص أن لا يقبل بالحق مأمورا سوى الرحمن من جل عن عيني وعن بصاري وأن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى رسوله إلى جميع الخلق والنور والهدى ودين الحق صلى عليه ربنا وسجد وعلى آله وصحبه ومن صمد أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقول أن سنسكي لدار المقرن المسيح تمام الثاني درس اسمنا لتاخذ من المسابقة الرقيق المطلوب ليك بين التغيرات المسيرة وإن شاء الله سنتدرج لا يوم ننظر عند مكروات فيها المهمة أشياء لا كان تتاري إن ما قبل تما ولم تنقل المسيرة وإن شاء الله سنتدرج lokacin da abin koyi karanci daga cikin wanda ya kamata ce abin koyi da ku kuma da sai a koma zuwa ga al'asir wanda Allah madaukakin sarki yake cewa la qattara lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah kathira Allah madaukakin sarki ya umarce shi bi koyi da waɗanda suka gabace shi daga cikin annabawa ya ambace su yace ulaika alladhina hada Allah fa bi hudahu muhtadi bi koyi da su ma aka ce bi koyi da shi tsira da mutum Allah suka mata gare shi akan kana na kuma fi rasulillahi uswatun hasana Allah ya daukakin sarki ya bai cikin alqur'ani wa kafa biha min tafsir wannan tafsir da aka bashi da kuma certificate na cewar ana yasa sun kyautatu da neman sanar gare ne wa inna kala ala kulukin azim daga wajen wani masoyi ne mutane za su ce saboda kaunar shi ce a ta rufe masa ido ya faɗi wannan Allah ya rufe sarki da kai shi man ya halicci kowa ya halicci komai da komai shi ne yake cewa nabi sallallahu alaihi wasallam yana kan ɗari na gari kaga babu shi da tafi wannan wanda suka yi zamani da shi suke kokarin kashe shi babu irin makincin da suka rage ba su mai ba su ma sun tabbatar da haka sun mai lakabi da al-amin a jahiliya zaman da kusan komai da komai yake halal giya mai da ita halal ana gidan kowa kamar yadda akwai kudi akwai randa gidajen mu haka suke da tulun giya ga tulun ruwa ga giya a baya shi bai sha ba zina halal ce sai dai in an kama ka amma lokacin da kai in ka buyan babu wanda ya ganka to an yafe maka aka dokar su take kar ka bari kama ka kamar da yadda wannan jahiliya ta mu ta biyu take da sauran ababe da ake munkara da kuma ababen da suke marasa kyau a wannan lokacin samuwar mutum a ce masa wannan amintacce ne ko wannan mutumin kirki ne kaga lallai za a ce mutumin nan ya yi kokari sallallahu alaihi wasallam idan ba mun samu muna karatu a cikin gazo ku badar al-kubra da kuma yakin badar inda yake mafi girma mun karanta duk abin da ya danganci yakin na satin da gabata mun karanta qadiyatul asra wato matsala ta kusannin yakin da yaki da aka kama a wannan a wannan yaki na badar an kashe 70 daga cikin zaɓaɓɓun mushrikai manya-manyan su na kama mutum 70 akwai da yawa daga cikin manya-manyan nasu ko kuma ‘ya'yansu kuma kusantun wasu daga cikin safai suka ba da shawara akan kada abu a raye domin wannan shi ne yaki na farko da allah madaukakin sarki ya a haɗa tsakanin musulmai da kafirai suna gani a a dirka ce waɗannan mutanen ya fi a ce an karɓi fansa da gare su domin su ne rukusul kufur su ne manya-manyan kafirai wasu kuma kamar abubakar radiyallahu anhu suke gani gwara a karɓi fansa a rabu da su su tafi watakila za su je su yi tunani abinda suka gani a wajen musulmai na halayen kirki da sallah da ake yi da yadda ake ababe na addini watakila wani zai iya zuwa yi murajan kan shi ya dawo ya musulunta Allah ba lokacin sarki da ta gaba da sauran ababen da muka karanta a satin da ya wuce duk da daga ƙarshe hukuncin musulunci ya zo ya tabbata akan ra'ayi na waɗanda suka ce kada a kashe din ba su a raye a karɓar fansa daga gare su wannan fansar ma musulmi za su amfana da ita Allah madaukakin sarki an bata cikin suratul Muhammad fa idza laqitum alladhina kafaru fa darba riqab ay idribu riqab darban masdari hatta idza athqantumuhum fashuddu alwataqa ku daure su bayan kun raunata su a filin yaki kun lallasa su fa imma mannan ba'du ku dukun su baiwa ku sake su kyauta wa imma bida'an ko kuma ku karfi fansa da gare su shine bida'a wannan duka a cikinsu kuma idan akwai wanda da maslahar a kashe su sai a kashe duk wannan ababen guda uku wannan zaɓin uku Allah madaukakin sarki ya baiwa musulmai wato ya baiwa jagoransu kuma duka annabi sallallahu alaihi wa sallama ya aikata ko duk ɗaya daga cikin ukun nan akwai wanda ya kashe su kamar annabar ibn al-harith akwai wanda ya sake shi ya tafi kyauta kamar irin su mama ibn usal duk da ba a wannan yakin ba ko wanda kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya karɓi fansa daga gare su duka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan ya sa malamai kamar wasu daga cikin malaman musulunci suka tafi akan wannan yana komawa ne zuwa ga shugaba bayan an kamo fursunonin yaki daga cikin kafirai zuwa abin da aka ga an ne maslaha ta al'umma maslaha ta addinin musulunci sai yanzu za a sake su duka su tafi sai a sake sannan akwai abu na hudu da annabi yayi annabi yakan misanya fursunonin kafirai da wasu fursunonin musulmai da su kafiran suka kama sai ce ku ba mu ɗayan ba guda ko kuma ga wannan guda ɗaya ku ba mu guda kaza ko kuma ga hakan dai duka waɗannan ababe hudun an yi a baya to shugaba yana da dama ya ɗauki abin da yake so amma abin da zai tabbatar da maslaha ga addinin musulunci da musulmai yau zama karanta abin ƙarshe اسمه الآيات الملائكة القرآن يتحدث حول موضوع المعركة وذا آية القرآن يسنسى وكسنا مغانا أكم مسألة وانا يجب مثلا سورة تتعي أما سورة غزوة بدر إتتي سورة الأنفال يجب أحد لك سامو أسكن سورة وتسورة سورة آل عمران تبوك da hunai sai ka tsallaka tsoron ku a tauba yakin bani nazir sai ka same shi a cikin can a suratul hashir ghazwatul khandaq al ahzab kenan sai ka tafi cikin suratul ahzab alqurani shine kullu kai tabbatar da wadannan abubuwa amma lan kitwa wa hawla mawdu'il ma'araka dangane da mawdu'i wato abin da ya faru kenan mas'ala ta wannan yakin نزلت سورة الأنفال سورة الأنفال سورة الأنفال تسوكا وهذه السورة wannan suran gabaki ɗayanta ta'aliqun ilahi wato ƙarin bayani da ta'aliki kamen kenan daga Allah madaukakin sarki in sahhat ta'bir idan har wannan jumlar ya halatta a sake ta a ce wannan ƙarin bayani ne da comment daga Allah subhanahu wataala shi yasa aka saukar da wannan sura ala hadihi al-ma'raka akan wannan yakin wato wannan jumlar da yasa a cikin wannan in sahhat ta'bir din larabawa suka kawo idan mutum ya faɗi wata magana yake gani kaman wani zai ji ta wani iri ko kuma shi ma yake ji kaman ba za a faɗi irin wannan ba akan faɗi wannan magana wato to gaskiya ce da mutum yake yi domin ko da ya kuskure ma ya zama to an gafarta maka in sahhat ta'bir wato in har wannan zancen da wannan furucin da ya inganta yaxtalifu kathiran 'an at-ta'aliq allati yantiqu biha al-muluk wal quwwat ba'da al-fath yace wanda ya bambanta bambanci mai yawa 'an at-ta'aliq dangane da me a maganganu da al-quwwat suke yi jagorori da kuma sarakuna bayan Allah madaukakin sarki ya ba su sa'ar bude wani gari kasan za a zo jagora ko komanda yayi magana galibin maganganun da suke zaka samu akwai jiji da kai akwai girman kai akwai jingirawa kansu da dabararsu da sauransu ta haka aka ci nasarar wannan yakin amma Allah madaukakin sarki ba shi ba haka ya ambata ba shi yasa malam yace ya bambanta ani ta'aliq da ban san wannan jami'in ba sukan ce ani ta'aliqat ta'aliqat shine magana da mutum zai yi ko karin bayani ko comment malam yace inna Allah ta'ala lafata anzar al-muslimin lalle Allah madaukakin sarki lafata anzarahum ay nabbahahum Allah madaukakin sarki ya fadakar da musulmai laftun nazar shine juyo da gani wato a fadakar da kai ne akan wani abu a sa ka hangi wani abu da da baka hanga ba zuwa ga wasu ababe na farko ila ba'd at-tafsirat al-akhlaqiyya zuwa ga wasu sakaci da aka yi na hali allati kanat tabaqiyat fihim wanda ya kasance yayi saura a cikin su bayan musulunci ya so yana ta kokarin mai raba su da irin waɗannan halaye wasadara wasadara ba'dahu ba'daha min sannan wani sashi na waɗannan halayen ya gangaro daga wasu daga cikin sahabbai liyas'u fi tahliyati anfusihim liyas'u shine liyajiddu domin su ta kokari fi tahliyati anfusihim ay fi tazyiniha dan me kawata rayukansu da sanya halaye na kirki maimakon waɗancan halayen da suka kasance sun saba a cikin jahiliya bi arba'i maratibil kamal domin me su kawata rayukansu suka ta kenan bi arba'i maratibil kamal daga mafi daukakan martabobi na kamala da sifofi da halaye na gari wa fi taskiyatiha an tafsirat domin kuma su tsarkake rayukansu daga wannan a sakacin da takasiri takasirin da mana yake ambatawa shine mutum ya kasa kaiwa ga inda aka ce kai akan wani sakaci da ya faru da wani kuskure da aka yi shi yasa aka saukar da wannan sura ثم ثنى بما كان في هذا الفتح sannan Allah madaukakin sarki ya biyunta wato bayan na farko ya ambaci abu na biyu bima kana fi hadha al-fath da abin da ya kasance a cikin wannan budi da aka yi min ta'yidillahi wa aunihi na me karfafawa da Allah madaukakin sarki ya musu wa aunihi da kuma taimakon sa da ya bayar wa nasrihi bil ghaibi lil muslimina da kuma nasara da taimako da yayi wa musulmai a gaibu wato a fakaice ba tare da mutane sun gani da idanu ba sai dai alamu aka gani wato mana yana ishara zuwa ga wadancan mala'iku da suka sauka suka karfafi musulmai suka lallata kafirai a filin yakin bada aga wannan duka bayan da gaibu kafirai sun tabbatar akwai wani karfi da ya shigo cikin wannan yakin amma ba san ya yake ba shi yasa Abu Sufyan idan ba a manta ba lokacin da ya gudu garin Makka Abu Lahab ne ya ce ta'ala ibn akhi فعندك لعمري فلعمري عندك الخبر yace na rantsi lalle a wajenka akwai labari yazo yana cewa wallahi ma in laqina alqawma hatta manahnahum aktabana yaquluna kayfa sha'u yace laqina rijalan bulqan laqina rijalan bidan ala khaylin bulqin bayna samai wal ard yace wasu mazaje muka adda su farare suna kan wasu dawakai wanda suke da kala na fari fari da baki tsakanin sama da ƙasa haka muke ganin su suna sauko to kaga dai su ma sun ga waɗannan mala'iku kuma da al-Abbas babban annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da wani ya kamo shi ya kawo shi wajen annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin fursunan yaki daga kafirai sai ya ce ya rasulullahi ni na kamo wannan hada asiri wannan fursuna nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-Abbas ya ce ba kai kamo nan ya ce a ni na kamo ka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce uskut فقد أيدك الله بملك من السماء الثالثة أو كما قال أي شروع الله مدوكتين سركيا كرفتيك ياتي مجيكا دون ملائكة نيدا قسمة أو شيء كاما شيء مي كاما شيء هنا شكري to suma sun ga wani abu daga cikin wani abin da aka saukar shi yasa malamin kira shi ghaib ghaib shine duk abin da ya faku duk abin da ya faku shi yasa ake cewa ghaibi a shi shi yadda ake cewa ash-shahada wani abu da ya bayyana alladina yu'minuna bil ghaib waɗanda suka yi imani a da gaibi wato ababi da aka ambata ba tare da sun gani ba ko abin da mutum ba zai iya fuska ba zakara lahum dalika Allah madaukakin sarki ya ambata musu wannan ya tunatar da su ni'imar da ya musu na saukar da waɗancan mala'iku iz tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin min al mala'ikati murdifin abin da yake tuna musu kenan bi Allah ya gasaru bi shaja'atihim domin kada su zamanto sun rudu da karfin su wa basalatihim da kuma jarintar su albasala shine mutum yayi yaki ya fitar da iya abin da zai iya na karfi da kuma dabara da ake bukata daga dan adam فتتصور نفوسهم الغطرسة والكبرياء سيزمنت الغطرسة جيجي لكي والكبرياء تجرمن كي يتلك زوات كنزكا تنسو التصور تينمين يتلك كتنغا الصور شيني كتنغا تصور شيني تسلق يتلك كتنغا وهل أتاك نبأ الخصم سين سورة داود إذ تصوروا al-mihrab annabi dawud yana cikin wajen bautarsa kawai ya ga mala'iku sun fado masa ya saba babu wanda yake shiga wannan wajen iddakhalu ala dawud fa fazi'a minhum sai dan tsoron ta firgita qalu la tafassaka ce karka da tsoro mun zo neman hukunci ne khasmani baga ba'duna ala ba'd fahkum bainana bil haqqi wa la tusṭib wahdina ila sawa'i sirat al-muhim at-tasawwur shine me tsallake katanganan yana nufin kada jiji da kai da girman kai yayi sauri ya fada cikin zukatansu don wannan nasarar da suka samu su 313 ko 319 sun ci galaba akan kafirai dubu to shi yasa Allah madaukakin sarki nuna musu eh wannan nasara an ce su dai a zahiri su suka yi amma Allah madaukakin sarki shi musu wannan yake bal yatawakkalu ala Allah sai a'a sai dai dan su dogara ga Allah madaukakin sarki tabbatar shine musu wannan abu galibi idan ka duba ya fiye da aka yi tsakanin kafirai da mummunai tun daga zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam tun ma daga zamanin na baya zaka samu kafirai sun fi shiri sun fi tanadi sun fi makamai sun fi yawan sojoji sun fi wane ne sun fi wane yarmu kusan sojoji ɗari a dubu ɗari biyu daga cikin rumawa khalid radiyallahu anhu yana da sojoji mutum dubu arba'in da yakin da aka yi mutum dubu ɗari da ishirin musulmai dubu ashirin kacal ghazwatu mu'ta musulmai dubu uku ne kacal amma kafirai suka zo musu da sojoji dubu ɗari ina za su dosu amma Khalid cikin mahara da dabara da hikimar da Allah madaukakin sarki ya bashi yasa sai da ya fasa tsakiyar wannan dubu ɗarin ya fitar da wannan mutum dubu uku to haka kullum za ka yi ta samu domin kafirai za ka yi ta ganin an baci kasara yawa a cikin alkur'ani akan zarge ta wama aksarun nas ولو حرصت بمؤمنين ولكن أكثر الناس لا يؤمنون لا يعقلون هكذا كي تجي بذا إيماني بسد هنكلي باسا تناني قلب يوم mun yi kullum zaka samu kafirai sun fi musulmai yau ba ma magana musulmai ba ka haɗa mu musulmai da yahudawa da ahlul kitab mushrikan duniya sun fi mu yau dube farabi zama dauka yahudawan ba su da yawa ba su kai ma miliyan talatin musulmai yana cewa biliyan biyu nasaran ban san yawansu ba na cewa duniya ta ta sama kusan biliyan bakwai ko takwas duka cikin ka haɗa mun mushrikai sun fi mushrikan china da india in ka haɗa sun kai musulman duniya yawa gaba ɗaya can biliyan nan biliyan to kullum za ka samu babu wannan takafoyi amma da imani da ƙarfin zuciya da tawakkali ga Allah madaukakin sarki da taimako da Allah yake saukarwa shi yasa za ga musulmai suna cin galaba wani lokaci sai a zo ya yake sun a zahiri amma kuma ba a ci galaba a kansu ba kuma ya ce Allah ya musu wannan ne domin su dogara ga Allah kada su rudu da karfin su wa yuti'uhu kuma su yi wa Allah biyayya wa yuti'u rasulahu alaihi salatu wa salam kuma domin su yi wa manzansa tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi a domin su yi mai biyayya ثم بين لهم الأهداف سأل الله يبين مسو هدفي والأغراض دمنه في الهدف الغرض duka ma'ana ɗaya ne wato manufa dalili da yasa aka yi wani abu annabila manufofi waɗanda suke kyawawa allati khadar rasul sallallahu alaihi wasallam li ajli hadhihi al-ma'raka wacce waɗanda da su ne dalilin sunan nabi sallallahu alaihi wasallam khaba hadhihi al-ma'raka ya kusa ya shiga cikin wannan yakin al-khawd shine shiga cikin abu idan ra'aita alladina yaquduna shine ainihin sa kusai fi ayatina ad-damiya wannan yakin mai fantsalar da jini kare jini biri jini kenan الرهيبة شيني المخوفة من سورة الروم tabbas idan mutum ya ga shiri na kafirai in ya ga shiri na musulmai da wakai biyu ne a wajen su kacal wancan suna da kusan saba'in makamai yan kaɗan wani ma bai fito da makamin ba sun fito tara kafila ne na mushrikai kawai sai Allah madaukakin sarki ya haɗa wannan yakin كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون har inda Allah madaukakin sarki dai yace walakin liyaqdi Allahu amran kana maf'ula shi yasa ya hada ku yahlika man halaka an bayyinatin wa yahya man hayya an bayyinatin har zuwa ƙarshe kafirai ba shirin yaki suka fito yi ba musulmai ba su yi shirin yakin ba amma su kullum ka san da ke wanda zuciyarsa ta lalace kullum za ka samu yana ɗaukar asfawar ihtimalat kullum zuciyar akwai mugunta kullum zuciyar akwai mugunta shi yasa su suka fito duk da bakin aka fito ba amma dai aka ɗebo waɗannan makaman da yawa musulmi kuma kullum za ka same shi da zuciya dai baya shiga cikin irin wannan yakin da cikin irin wannan fitantunin sai an takura mai sai an hana shi addini sai wani ya zo ya tsaya gaban addini na Allah madaukakin sarki to dole fa sai an kusar da shi an wuce domin addinin na Allah ne kuma kasar tashi ce garuruwan nashi ne shine yace a isar da shi kaga babu wanda za a jira kuma ainihin wannan shine ainihin abin da musulmai suke yi shugaba ne zaka samu ya dora mutane akan fata kuma wani lokaci ya ce wa mutane su zo su bauta ta mai za addini na Allah kuma an kawo tallan shi kasan dama ba zai karba ba kuma akwai tonin tona asiri gare shi abin da yake samu zai rasa to abin da musulunci yake sai a kawar da wannan mutumin su kuma ɗan ƙasar tashi ko garin sai a ce musu ga yadda musulunci yake ba ɗaya biyu uku kuna so wanda yake so ya shiga wanda baya so kuma ya zauna akan addinin shi da yake idan ahlul kitab su ne ake musu ikrari akan addinin su domin tushen shi daga Allah yake ce to zauna akan addinin ka kai ba nasare ne ka ce Allah uku yi ta faɗan Allah uku kai kuma ba yahuje ne wa kake bautata wa yahwa wani Allah su kenan to shi kenan zauna akan yahudancin naka an tabbatar da kai amma za ka biya jizya za ka biya kaza shi ne abin da musulmai suke yi amma kafirai suka ci galaba akan musulmai ba haka suke yi sai sun yi kokarin raba mutane da addinin nasu ta hanyar wayo ta hanyar dabara ta hanyar karfi ta hanyar tsoratarwa duka sai ka gani kamar yadda zamu ji a gaban insha Allah to kaga Allah madaukakin sarki sai ya bayyana musu manufofi da suka sa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga cikin yakin wani lokaci haka kawai wasu daga cikin kafirai saboda jin daɗi za ka hankali wani yanki haka kawai wani abin ma ba a da bukatarsa wani lokaci saboda dalili na tattalin arziki dukiya ka je an je an kashe mutum miliyan yakin duniya na farko da na biyu da aka kashe kusan mutum miliyan sittin duk akan abin banza ne akan dukiya aka yi dai duk rikice-rikicen nan da kake ganin ana yi wani lokaci bai wuce akan fetur ba fetur da ga ana ta yi za wannan boko haram din kaje zaka samu suna da alaka da irin waɗannan ababen bayan cutar da musulmai da addinin musulunci duk zaka samu akwai wannan abin inda aka je aka aje su duk akwai irin waɗannan ababen za a kawo yaƙi na ƙarya sai zo su aje sojojin su a wajen da za a jima ba sai ka dance dama akwai kaza wajen za a fara tunan zinare ko kuma za a fara tunan fetur da su kai liberia mutane suna ta kashe kansu in kasar su kuma suna ta kwasa suna fita suna nan an haɗa gwamnatin najeriya faɗa da tsageru su kuma zo suna satan mai suna tafiya da shi lokaci haɗa baki da wasu daga cikin gurbatattun ƙasa to kafirai suna da irin wannan amma musulmi ba ya shiga cikin yaƙi ba ya ƙirƙirar wata fitina sai da wani dalili na taimakon addinin Allah ba dalili na satan dukiyar mutane ba ko kuma abin da ya kama da wannan Allah madaukakin sarki ya shirya da malam yace wa dallahum ala sifati wal akhlaq kuma ya musu nuni da wasu sifofi da kuma halaye allati tatasabbabu fil futuhi fil ma'arif wadanda sune sababi wajen me budi da Allah madaukakin sarki yake yi wa mutane a cikin sune sababi na budi buɗe garuruwa wal ma'arif kuma sune sababi na cin nasara a cikin duk wani yaki da za a je Allah madaukakin sarki ya ambata musu a gaske akwai yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam biyayya wannan kowa ya ga tasirin sa a yakin Uhud da wasu suka saba umarni na annabi sallallahu alaihi wasallam har shi kanshi annabi sallallahu alaihi wasallam da musibar ta zo sai da sai da ta shafe shi wanda ga cikin musulmi mutum ɗaya zai iya jango lokacin da ta shafi kowa sai da aka ji mai ciwo sai da dan sallar tabbata gare shi aka karya mai haƙori aka ji mai ciwo a gwiwa sallallahu alaihi wa sallam har aka watsa aka yada cewar ya mutu sai da dan sallar tabbata gare shi to daga cikin wannan sabban akwai addu'a akwai tawakkali ga Allah madaukakin sarki akwai al-khuruj min al-hawli wal quwwati ila hawli Allah wa quwwatihi musulmai su fita daga cikin karfin su da dabararsu da iyawa zuwa ga ƙarfi na Allah madaukakin sarki to shikenan Allah madaukakin sarki yana san irin wannan an nuna mai kai baka san komai ba ka iya komai ba baka da dabara baka da wani abu duka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sannan hasbunallah wa ni'mal wakil la hawla wala quwwata illa billah yana son dai mutum ya mika kai gaba ki ɗansa ɗari bisa ɗari ga Allah a lokacin za ga taimakon Allah madaukakin sarki ya sako amma lokacin da mutane suka ji sun iya suna da dabara suna da wayo sai Allah ya basu da wayan nasu sai ga kafirai ba su basu ba kamar irin rayuwar da muke ciki a yanzu yawa daga cikin mutane suna ganin rayuwar da iyaye suka yi da kakanni a baya kamar ba su da hankali kamar ba su da wayo kamar ba su san abin da suke ba taimakon da suke yi da rayuwa mutum zai tashi anguwa zai ɗauka wani maɗan'uwansu ne amma ba alaƙa garinsu ma ba ɗaya ba bu'adar mashirikai ne tsakanin garuruwan iyayen nasu duk haka aka tashi a baya kowa san irin wannan abu amma mun mun tashi gidan za a yi babu ɗakin bako saboda bakar ruwa da duk gidan aka yi za a ga da kali nan zo an yi a waje duka babu irin wannan labarin da sauransu duk wani lokaci wani dalili karɓaɓɓe zai iya sa ba a yi ba amma dai su babu irin wannan abun muna gani ba su iya ba akwai da yawa daga cikin mu suna tashi akwai wanda ya ce mun ya ce ya yi tsammani mahaifinsa mai dukiya ce sosai saboda ya ga yadda yake ba sai da ya rasu ya ga shi ba shi da komai kawai tsananin tawakkali ne ga Allah madaukakin sarki kuma mu kuma mun ce muna da wayo sai Allah madaukakin sarki ya bamu da waya da mai samun dubu ɗari biyar da mai samun dubu ɗari uku da mai samun ɗari biyu da mai samun dubu hamsin kowa an aka zo aka zauna a dakali babu babu babu babu ana shan wahala to me yasa kaga kowa ce yana da wayo ko shikenan Allah ya shirye da mu kuma khatabal mushrikin wal munafiqin wal yahud sai Allah madaukakin sarki ya fuskantar da zance ga mushrikai da munafikai da yahudawa gaba daya duka da layin su daya jirgi ɗaya ɗebo su wa asarar ma'araka da kuma fursunonin yaƙi da aka kamo daga cikin kafirai a a a yakin badar duka ya fuskantar da zance a gare su shine ya ayyuhal nabiyyu kulli man fi aydikum min al-asra da sauran ayoyi da aka yi magana akan wadancan wa wa'afahum maw'izatan baligha yace ya musu wa'azi wa'azi da yake isa zuwa kokon zakata al-baligh tahdihim ila al-islam wanda zai shiryar da su zuwa ga musulunci al-islam lil haqq zuwa ga saranda da mi kauya ga gaskiya wal iltizam bihi da kuma riko da wannan gaskiyar ثم خاطب المسلمين حول موضوع الغنائم sai Allah madaukakin sarki ya fuskantar da zance ga musulmai akan mas'ala ta ganima ya ayyuhal ladina ya menene farkon sura yas'alunaka ko anil anfal qul al anfal lillahi war rasul wa qannana lahum qannana daga at-taqnin sai ya sanya musu doka daga na aka ciro al-qanun al-qanun wa qannana lahum mabadi'a sai ya shimfida musu mabadi'a sune dokoki amma ainihin kalmar ta al-mabadi sune al-aqaid allati yu'minu wa yaltazimu biha al-mar'u fi hayatihi wa sulukihi sune wasu akidu da wasu tunane-tunane da mutum ya imani da su yake lizumtawa kanshi bin su a cikin rayuwar shi da kuma halin shi duk halayen shi za su daidai da wannan akida duk rayuwar shi za ta daidai da wannan abin da yake cikin zuciyarsa wannan su ake cewa al-mabadi wato annabi sallallahu alaihi wasallama ya shimfida musu wasu dokoki da kuma ususu hadhihi almas'ala wato tushe na wannan mas'ala ta ganima idan aka samu ga yadda za a samu mun aka samu ga yadda za a rarraba ta wa'lamu annama ghanimtum min shay'in sai kasa ta gida biyar fa anna lillahi khumsahu ku cire wa Allah da manzansa da dil qurba da al-yatama marayu wal masakin da miskinai wa bin sabi da da dan tafarki duka ku cire musu nasu kasan shine na farko sauran kashi hudun kuma arabawa waɗanda suka je yakin gaba daya to almuhim nan kan nana shine mahada lahu nabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya musu ya shimfida musu wasu dokoki mabadi da kai cewa dokoki kai tsaye ko kuma akidu wanda ake so mutum ya lizumce su ya imani da su ya da sannan ya gina rayuwar shi da kuma halayen shi na musulunci akai ثم بين وشرع لهم سألنا يي بياني كما يشرع أنت من قوانين الحرب والسلم لقد دوكوتي na yaƙi da kuma zaman lafiya su ake cewa alƙanunu addu'al al'am ma kanat alhajatu tamassu ilaiha abinda suke da buƙatuwa zuwa gare shi zaka je ce ana fi amassil haja min kaza ina da matsanancin buƙata zuwa ga kaza wato abinda suke da matsanancin buƙata zuwa gare shi duka musulunci ya zo yi musu bayani بعد دخول الدعوة الإسلامية في هذه المعركة بيان da'awa ta musulunci a fi hadhihi marhala ko ta shiga cikin wannan matakin Allah ya kasama da matakan da'awa المرحلة المكية المرحلة المكية كسرت كده الدعوة السرية wanda aka yi shekara uku sai adda'awar jahariya da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana har ya fara fita kauyuka ya je fa'i ya je wasu wajaje yawa duk idan aka zo aikin haji a lokacin haji irin nasu na jahiliya annabi sallallahu alaihi wasallam yakan bi shemomi na mutane tanti tanti nasu da gidajen su yi musu wa'azi ya bayyana musu ga yadda musulunci yake to yace bayan musulunci ya shiga cikin wannan marhala wato mataki kenan na har zai iya baiwa kanshi kariya domin a baya an ce a kame a lokacin da Allah madaukakin sarki ya saukar da udina lil ladina yuqatalu bi annahum zulimu wa inna Allah ala nasrihim laqadir daga lokacin da kuma rinka akai sai da kai zurka sai Allah ya sa tunda a garin Makka lokacin da Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu kamar yadda yazo cikin hadisi ingantacce yake cewa ma zilna a'izzatan منذ أسلم عمر ومغشي بمنا masu daraja masu ɗaukaka masu izza duk lokacin da Umar ya musulunta Hamza ya musulunta suka ɗan yi numfashi a suka ɗan numfasa umar ya zo yi musulunta amma shi kenan sai aka sake samun ƙwarin gwiwa duk wanda ya zo ya ci zalin kai ka faɗa wa umar ko kuma daga lokacin akwai yawa daga cikin kafare sun kame ba su cutar da musulmai daga wannan lokacin ya ce a arha lokacin ne muka samu daman ɗawafi a cikin ɗakin ka'aba lokacin ne in ta safna mimman zalamana muka ɗauki fansa akan mutumin da ya zalunce mu muka mayar ma wanda ya zo faɗa mana wata magana duk da musulmi ba irin wanda aka faɗa mai ke mayarwa ba in aka ma ashar wata magana aka faɗa ba ashar ɗin hatta tamtaza hurubul muslimina an hurubil jahiliya me yasa aka sanya musu dokoki na yaki da kuma dokoki na asilm zaman lafiya nesa da kuma sulhu da komai duka duk abin da ya danganci wannan wato nan yana magana akan alakar musulmai da waɗanda ba musulmai ba alaka ta daular musulunci da sauran ƙasashe na duniya ya kamata ya kasance inda wannan abu ne da a rayuwa ta mutane dole sai an samu irin wayannan yake yake idan zaka koma zuwa ga abin da malamai na hali da malaman ababe suke ambata dole zaka samu irin wannan dan adam lokacin da Allah madaukakin sarki ya halicce shi akwai aljasha sai afama fadai tattare da shi abinda Allah madaukakin sarki ya bashi ba zai takaita da shi ba yana hangen wani sai tafin wancan kasan akwai dukiya a can wajen da ba kai ba su kai gano ta ba akwai kaza a can wajen su sun cinye nasu mu ba mu da fili a nan a je a koro yan can a je a zauna da sauransu duk akwai irin waɗannan ababen da dan adam yake da shi musamman idan babu wani addini da zai shiryar da shi muna mai da abinda Allah madaukakin sarki ya ba sai kokarin haɓaka shi ka yi ƙoƙarin inganta shi zai ishe ka zai ishe wanda kuke tare da su amma ba haka ake yi ba haka ake yi ba to shi yasa irin waɗannan halayen da kuma addini ya bambanta tauhidi na al'uluhiyya ya zo ya raba tsakanin mutane su kafirai ba su iya haƙuri su dinga ganin addinin Allah yana ci gaba ba za su iya haƙuri ba ba su taɓa haƙuri da wannan ba to kaga dole sai an samu yaƙi tunda za a samu yaƙi musulmai suna da buƙatar a zo a bayyana musu ya za su yi wannan yaƙi in sulhu ne ya za su yi wannan sulhu zaman lafiya ya zaɓe wannan zaman lafiya me ce ce alaƙa su tsakanin waɗanda ba musulmai ba duka shine abin da aka bayyana nan malam yace an yi wannan ne hatta tamtaza shine tahtali har sai ya zama to ya bambanta qurubul muslimina an qurubil jahiliya ya zama to ya kiyakin musulmai da ya kiyakin ma'abota jahiliya mushrikai a wancan lokacin da wanda ba musulmi ba a kowane zamani ya zama to ya bambanta shin akwai wannan bambanci na'am kamar yadda aqidar musulmai ta bayyana da sauran aqidu wancan yace Allah uku wancan ya ce Allah kaza wancan ya tabbatar da Allah madaukakin sarki amma ya so ya sa wani a tsakiya yadda aqida ta bambanta su haka ya kamata komai nasu ya bambanta halin musulmi ya bambanta da wanda yake kafirai ibadar musulmi ta bambanta da ibadar waɗanda suke kafirai sannan ayyukan musulmi su bambanta da ayyukan waɗanda suke kafirai kuma haka ma yaki yaki yakin su ya kamata a ce ya bambanta da sauran waɗanda musu musulunta ba shi yasa a cikin yaki yaki na musulunci akwai lura da halaye na kirki akwai tausayi in zai ce a yi maganar yaƙi kuma a kawo maganar tausayi tabbas a musulunci akwai wannan kuma idan ka bi duk abin da aka samu na karawa da aka yi tsakanin musulmai da kafirai duk za ka ga irin wannan abu ka duba lokacin da musulmai suka ci nasara ya suka mu'amalanci ma'abota wa'annan yankunan da suka ci nasara a kansu sai ka dawo su kuma kafirai lokacin da Allah ya dora su akan musulmai ta dalilin zunuban musulmai ko ta dalilin jarabawa ya suka yi wa kafirai anan ne za ka iya gane abinda ake ambatawa nan ne za ka iya gane bambanci tsakanin shari'ar musulunci da kuma abinda kafirai suke kai kaga a musulunci an hana ƙarya ko a halin yaƙi ne sai dai kai tauriya sai dai kai kiniya kinaya wato ka ɗan rufe amma ba za ka yi ƙarya ba iri iri an hana yaudara ka fito fili ka ce ba za mu yake ku ba sai ka juya haka sai ka sake dawowa a'a gwara kar ka faɗa musu kawai ka tawo kuma ba a zuwa kan mutane sai idza balagatum da'wa al-islamiyya idan da'awa ta musulunci ta isa gare su sun san meye musulunci ta isa gare su to wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mubaghata ko su mutane ya kai musu farmaki amma akai mutane ba su sallaba da musulunci ba abin da suka sani a faɗo musu daga dare wannan fasin ko an yi shi babu ne sai mutanen wani gari a can yankin Sin China a baya lokacin da ake buɗe su kutai ba tubin musulmi lokacin da suke ta buɗe wannan yankuna da Allah wani bai samu a sai na kasa ce ta musulunci a can baya na idan ka ɗauki mafin duniya a kwance idan ka ɗauke shi a kwance haka tun daga cikin Morocco su Spain har ka koma can ka jingina da inda ake cewa dogon duniya China duk ƙasashen musulmai ne a baya duka amma nabi sallallahu alaihi wasallam hadisi ingantacce yace inna Allah zawali al-ard fara'aytu mashariqaha wa magharibaha wa sayablughu mulku ummati ma zuwiya li minha Allah ya tattaro min gefe gefen kasa an nuna mai screen nashi na ubangiji akan nawa nabi sallallahu alaihi wasallam gaba daya duk wannan wajen yace mashariq al-ard mahudar rana gabashi kenan da magharib al-ard yammaci na duniya duk an nuna mai yace fara'aytu mashariqaha wa magharibaha sai naga a gabashin duniya da kuma yammaci wa sayabluhu mulku ummati ma zuyali minha sai da sannu mulkin al'umma ta sai ya kai duk inda aka nuna mu kuma haka wannan mu'jiza ta tabbata tun zamanin daular bani umayya da bani abbas suka kwaci mulki a wajen bani umayya ta sai wasu daga cikin su suka gudu kamar abdurrahman ad-dakhil shine ya gudu ya je asasa daula ta andalus can kashi su kuma suka ci gaba tun a zamanin su ma musulunci ne kai can almadiran alhajjaju da yaransa komandoji da musu training su suka buɗe wannan wannan yankuna to haka idan ka dawo a a a wayannan kasashen turawan su ma inda musulunci bai shiga ba yan kaɗan sannan nan afirka musulunci ya shigo galibi ba tare da yaki ba to galibin kusan dai zamanin haruna rashid kusan rabin duniya tana karkashinsa kusan rabin duniya nan duk tana karkashin mulkinsa shi sa wani lokaci an yi wani hazo ko gajimare ya zo haka hadir ya haɗu a saman bagdad sai ya yi gaba haka sai yake cewa hadirin ka yi ruwan a inda ka ga dama arzikinka da harajinka nan zai dawo domin na san duk nisan da hadirin zai ba zai fita daga dole musulunci suna cewa daular da britain ta kafa zamanin mulkin mallaka kenan da sata sun kafa daular da la ta gaibu an hashams wato rana ba ta taɓa faduwa duk inda rana take kaiwa suna wannan wajen lalle musulunci ya kara da kusan galibin duniya haka yankin rashi duka turai da ranne ba shiga ba sai dai kun kasa sabuwa ce wannan yankin ne kawai wasu kasashe na turai can amma gabashin turai su albania su ukraine da sauran kasashen duka an yi musulunci a baya a ciki daula osmaniya ita ta isar da musulunci wannan wajen ba don cin amana na daula ta yin shi'a ba iran a baya da tuntuni su ma buɗe su gaba amma idan suka nutsa a ciki ana buɗewa sai su fito ta baya su fara cin garuruwan musulmai dole sai a ɗebo sojojin a zuwa sake kora su su ne suka haɗa baki da turawa aka kasa buɗe a turai har ta zo ta yi rauni a tura suka suka suka dirkake ta shekaru ɗari da wani abu da suka wuce to da aka je ka buɗe wani gari kan nisri sai suka kai korafi manya-manyan sun ji labarin musulunci sun sani a musulunci haramun ne a faɗa wa mutane da yaƙi matukar labarin musulunci bai kai musu ba ba zuwa musu inzari ba an gargaɗe su an musu tallan musulunci to haramun ne a faɗa musu da yaki sai an zo faɗa musu al-islam aw jizyati aw sai ko a ce su karɓi musulunci ko su biya jizya ko kuma su je su shirya su so a yaki a sa wa'adi in dai sun sani to za a iya zuwa a kuma su annabi sallallahu alaihi wasallam ya afka mutane da bayan sun sani ko sun ci amana shi ko sun kashe wasu daga cikin sahabbai ko sun warware wani alƙawari da ke tsakanin su da su suka je suka haɗa kai da wasu kafirai duka an samu wannan a cikin tarihi da aka zo aka buɗe garin su ko taibata suka shiga sai ji gabanin wayannan mutane suka tashi suka kai wa Umar ibn Abdul Aziz kara a Asim Sadimashq inda wayannan shedanu suke ta kashe mutane tun wajen shekaru da yawa nan duk bai shi a mutanen shi a Najiyan da su ne yau yanzu rikicin da ke cikin kasashen musulmai da su ne Yaman ɗan shi'a Syria su ne Allah madaukakin sarki da daddare sai suka turo mu Umar ibn Abdul Aziz suka ce ga abin da komandan kai haka kawai muka ga sojoji sun afko mana sai juye takaddar ya rubuta a ciki ce idan wannan wasiƙa ta ta zo gare ka ka kwashe sojojinka kar ka yadda rana ta faɗi zamanto da wani soja ko guda ɗaya cikin garin mutanen nan ku fita ce wannan fasikin buɗe garin da aka yi babu yi ne sai ya tura wa amirul mu'minin cewa abin da yasa suka yi haka ƙasar tasu tana da girma in suka ji labari sannan suna da katangu da kuma ƙofofi masu ƙwaran da in suka rufe ba za su iya buɗe ba sai a wata shida ba samu nasara a kansu ne ce shi yasa suka afko musu sai musu a musulunci ba wannan bane a gaban shi a isar wa mutanen shi ne aka yasa aka buɗe mutanen da suka ga wannan kyakkyawan mu'amala sai suka dawo suka musulunta suka ce ba su taɓa ganin mayaka ba ko kuma masu buɗe garuruwan da suke da tausayi irin na musulmai yanzu har shugaba na musulmi ya musu hukunci kai lokacin da Umar ibn Abdul Aziz kai yace ka je ka samu wani alkali daga cikin musulmai ya muku hukunci tsakanin shi komanda na musulmai da kuma mai mutanen wannan garin aka kawo na alkalin suka ce mai ga yadda aka yi ba faɗa mana ba aka afko mana da yaki ya tambayi komanda na musulmai yace eh lalle ban faɗa musu ba yace to tattara sojojin ka fita alkali na musulmai yazo ya yanke hukunci akan musulmai su fita kafirai suka ga wannan suka musulunta to shi yasa da yawa daga cikin malamai suna ganin rabin kasashen musulmi ba da yake suka shiga musulunci ba kasashe irin malaysia indonesia da wannan kasashen da suke wannan yankunan galibin su duk da nan afirka galibi duka yan kasuwa ne da suke zuwa nan fatauci na fata da sauran wane ne da wayi da waye su suka iso da musulunci nan wajen kyakkyawar mu'amala aka gani aka karba da gare su sai ga sarki ya musulunta duk mutanen garin sun shiga kuma malamai masana tarihi suna cewa mutanen da aka kashe wajen buɗe jazirar larabawa wato ya kiyan kiɗan nabi sallallahu alaihi wasallam yayi mutanen dubban yan kaɗan ne kwata kwata dubban yan kaɗan ne domin aka je idan mutane sun sallama shi ke idan mutane sun nemi sulhu babu wanda zai taɓa su dama wanda ya tsaya kan hanyar ne ya ce addinin Allah ba zai wuce nan ba ba a yi za a yi wannan musuluncin ba to shi ne fa musulmi ba za su rushe ba to haka nan annabi sallallahu alaihi wasallama domin nan wannan nuktar da malam ya ambata tana da muhimmanci domin yaƙe-yaƙen musulmai ya zama fiye bambanta da yaƙe-yaƙen sauran mutane wanda in aka zo banda maganar takwabi da maganar iguwa da maganar wane ne da fitina da kashe duk wanda aka gani da jefo ko menene ko kan wama zai fada ya fada musulmai kowa sa wannan shi musulmi yana bambancewa tsakanin wanda ya ɗau makami ma da wanda bai ɗauka ba yana bambancewa tsakanin wanda ya killata kansa da wani bauta da wanda ya zo ya ta fitina musulmai musulmai suna bambance tsakanin mace da namiji tsakanin mai rauni da mara nauyi da mara rauni duka musulunci akwai wannan amma kafirai ba abin da ya dame su da wannan magana ma abota waccan jahiliya ta farko aljahiliya tulula da wannan jahiliya ta mu'attani kullum kullum ana kashe mutane kana gani jirgi marasa matuki wani karamin yaro za a ajiye mai ashirin shekara ashirin da ɗaya kawai ta da jirgin ya je sake wa mamai a dawo da shi ba tare da an san kan wa aka jefa ba ba tare da an san wa ya samu ba a tsoho ne a mace ce a yaro kamar abin da suke a alhuta sharqi yanzu wannan yan shiya da Rasha da Iran da Bashar al-Assad shugaban Syria kaga abin da ake alhuta gidajen mutane da aka sani na ake kai hari kuma ana so a sasu dole sai sun fita daga garin to shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam domin ya zama ta nuna maka musulunci kamar yadda akidinsa suka bambanta haka aikin musulmai sun bambanta haka sauran sifofinsu da halaye sun bambanta ko da a yaki ake musulmi baya manta musulmi ne shi baya manta halin kirki tausayin na akwai shi annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da duk wani komanda da zai aike shi yakan yi masa wasiya a karan kanshi kuma ma'ahu min almuslimina khaira kamar da ruwa ingantacciya ta tabbatar sai ne kamar wasiya da ya ji tsoron Allah akan sojojinsa daga cikin musulmai sai ya ce masa a ku tafi da sunan Allah madaukakin sarki sannan idan kuka isa ku ba su zabi ku kira su zuwa ga musulunci awil jizyati ko su biya jizya an ba za su ga musulunci ba zauna kan addinin su aw sai ko kuma ku musu inzari ku gargade su akan to yanzu ba abin da ya rage tsakaninmu da ku sai wannan yaki kuma yake ce musu la taqtulu walida kada ku kashe a mace kada ku kashe yara kanana wala imra'a kada ku kashe mata wala ajuzan kada ku kashe tsoffi kada ku kashe wayanda suke zaunannu kamar shanyanye in aka same shi ko kuma mutumin da ba shi da lafiya sannan kada a kashe rahiban fi sawma'a wanda ya killace kanshi domin bauta a wani wajen bauta duk mutumin da bashi da hannu a cikin wannan yakin nasu shikenan waɗannan mutanen galibi za ka samu basu da hannu na haula lahum wala quwwa sune masu rauni a cikin mutane har annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wata mata an kashe ta daga cikin kafirai a wani yaki yayi ta fada sahabin ya ce ya rasulullahi makami ta dauka sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yana hana su su yanke bishiya yana hana su su salwantar da dukiya a lalata ta subhanallahi alazim kasar siriya ta dawo kamar kasar aljamu wani gari in aka aka nuna maka duk gidajen a rusa sai a nuna unguwa guda kowane gida ya rushe domin gida ɗaya da za a fasa za a ga dukka wani abin na bombin zai zai farfasa sauran gidaje ta ina za su iya dawo ko yanzu aka ce su dawo ba za su iya dawo dama da gangan aka yi domin a kore su ana so a canja demografi na wannan yankin kamar yadda suka yi a iraki za ga wasanni gari na na na na ahlus sunna kamar irin su Mausul irin su Al-Anba sai su su samu sai a tura wayannan mutanen da suke ce musu ISIS Daesh mutanen Boko Haram sai a je a tura su zona wajen sai ai kaman ba san da su a dinga ba su kuɗi da makamai sai bayan wata shida sai a zo a ce to za a fitar da su ƴan ta'adda ne su sun zo sun suna kaza suna kaza za a fitar da su daga wannan garin aka tashi sojoji so sai ta cilloro ka akan kowane ne dama ba wannan ake so a yaka ba ana so a fitar da mutanen garin ne sai su sake kawo mutanen su na shi su zauna a ciki shi suka yi al'amba shi ne suka yi a mosul shi suka yi a garuruwa da yawa su falluje da sauransu kuma za su yi duk yadda za su yi in ka fita ba za ka dawo ba kamar yadda yahuda suka yi wa mutanen filistin Allah malaukakin sarki da dalilin to duk wanda yake duk wanda ya ga irin waɗannan dokoki da musulunci yake shimfidawa musamman a babi na yaƙi ya san tabbata akwai bambanci tsakanin musulmai da kafirai tsakanin mayaƙi musulmi da mayaƙi wanda yake kafiri tsakanin buɗe garuruwa da ake yi a musulunci da kuma su yadda kafirai suke za ka samu bambanci irin wannan musulmai za ka samu suna lizantar halaye na gari za ka samu ba su da tunani na alghaya tubarrir wasila kamar yadda yake wajen yahuda da sauran duk mutanen da ce karkatattu alghaya tubarrir wasila wato idan kana da wata manufa da wani nufi na alkhairi ka bi duk hanyar da zaka bi komin kazantarta domin ka ka cimma wannan burin a musulunci babu wannan kashin fuda mai kyau kana da hadafi to ka bi ta hanya mai kyau kana so ka yi kuɗi je kai kasuwanci kana so ka samu ilimi bita inda aka ce ka samu kana so ka samu mulki ba shirka za ka yi ko shan jinin mutane ko cin namun su ka bi ta hanyar da ake samu amma mutum ya ce a ina so in kafa shari'a musulunci ina so in zama gwamna to bari ya je ya bi ta waje kaza a kashe mutane a kirkiri yaƙi a kirkiri fada ya ce ya kai domin ya zo ya shari'a musulunci wannan ba a san wannan shari'a sai dai yadda hadafin yake mai kyau to hanyar da za ka bi zaman tana da kyau amma kafirai ba su da wannan magana a wajen su alghaya tubarrir wasila wannan kaida ce da aka samu daga Yahudawa in dai manufa manufar ka tana da kyau to duk hanya da ga dama ka subhanallahi wa bihamdihi sanan musulmi ba sa yaki domin zubar da jini kawai ko domin mulkin mallaka da sace dukiyar al'ummomi sai domin me watsa addinin Allah shi yasa Rabi ibn Amir lokacin da suka je bude Misr al-Mutawqis shugaban wannan wajen sunan kujeran ne ya fito ya ce musu ma an tunkusuwa ne ya ce nahnu qaumun ibta'atana Allah لنخرج العباد من عبادة العباد ومن جور العديان إلى عدل الإسلام ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة يجي موسى متانين دا الله يتروب الله يتشم domin fitar da mutane daga bautar bayi ɗan uwansu zuwa ga bautar Allah mu fitar da mutane daga zaluncin addinai da haraji da ake ɗora musu wanda ba za su iya ɗauka ba zuwa ga adalcin musulunci yace domin fitar da mutane daga kuncin wannan duniya zuwa yalwa da kuma fa'idar lahira wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin cikin wannan ababe uku ya faɗa musu dalilin da yasa suke yi domin a taimaki addinin Allah domin su kan kafiran a taimake su a kwace su daga ƴan uwansu kafirai da suke zalunta su sai garuruwa da yawa da aka bude irin su sha da aka zo ana karɓan jizya a wajen sai suka ga abaciyar kaɗan suka ce to ai musulman sun fi ƴan uwansu jin tausayi sun fi ƴan uwansu jin tausayin su wato da shugaban su kaisar ana karɓan jizya a wajen su ninkin ba ninki kamar yana karɓan dinari goma misali musulmai da suka suna karɓan dinari biyu dinari uku misali a wajen su suka ga wannan addinin su ma ba ɗaya ba amma ga abin da shugaban su yace a karba wancan kuma addinin sa ɗaya shine mai kula da wannan addinin wani lokaci ma shi yake bautawa sarkin amma ya sanya musu wannan haraji suka ce almuslimuna arhamu bihim min ahli millatihim wasu da yawa sai su dawo su shiga cikin addinin Allah sannan idan kana so ka gane bambanci dai tsakanin musulunci da wannan kafircin ko kuma tsakanin dokokin su hatta a wajen yakin zan ba da misalai kamar guda biyu lokacin da aka bude andalus waɗanda suke ciki har aka fita daga andalus akwai nasara ba tirsa sa kowa sai ya shiga cikin musulunci a an je buɗe garin sai a ba su zabi wanda yake so ya shiga wanda baya so kuma ya zauna kan addinin shi zai biya jizya domin daular musulunci za ta masa aiki kuma domin shi ya kaskantar da kanshi Allah madaukakin sarki ya wulakantar da shi hatta yu'tul jizyata an yadi wa hum sabirun suna makasanta kusan malam fiqh suka ce kai mai karban jizya in yazo zama zai haka mai bayarwa ko sarki na cikin su a tsaye zai zo ba za a ba shi kujera ba shi ya kaskantar da kanshi Allah madaukakin sarki ya kaskantar da shi Allah da ya ambaci cewa kowa mai yana bauta masa da kowa da kowa me yace kuma yuhinillah kama lahu min mukrim duk wanda Allah madaukakin sarki ya wulakantar da shi ya kaskantar da shi don wanda sai ya isa ya daraja shi ko ya sama masa izza ko daukaka inna Allah yaf'alu ma yasha Allah madaukakin sarki a cikin suratul mumtahana yace wa in fatakum shay'un min azwajikum ila al-kuffari fa'aqabtum fa'aqabtum sai kuka yi ukuba kuka lallata kafirai ba sa ji musulmai su ne masu gyara fa'atu alladhina zahabat azwajuhum mithla ma anfaqu ya ambaci dukiyar da ake karba a wajen su da alfai'u alfai'u min fa'a yafi'u fai'an dawowa dama dukiya ce ta Allah ya ba su sai aka je aka yi shedanci da ita aka zalunci mutane aka yi fasikanci aka sai giya aka yi duk alfasha sai Allah ya ce yanzu ka lokaci yayi da za a dawo da wannan dukiya aka kira ta alfai kaga da aka buɗe Andalus har musulmai suka fita bayan musulunci ya rayu kusan karni bakwai ko karni tara akwai nasara a ciki amma da suka dawo musulmai suka koma shashanci aka koma shangi aka koma auren matansu Allah ya dora kafiran akan musulmai saboda aikinsu a wancan lokacin ya suka yi da farko suka kashe musulmai na biyu suka suka ba da zabi wanda yake so ya zama kafiri ya zama wanda baya so kuma ya tafi kasashe irin su Morocco da Tunisia domin ruwa kawai zai tsalle kai a ƙarshe suka suka ce babu ma ko dai mutum ya shiga addinin su ko su kashe shi kawai take haka suka yi a baya amma musulunci dai suka ba haka yi musu kuma domin ka gane akwai bambanci tsakanin musulunci da wannan wannan misalin da ake yin bugawa a arewacin Najeriya nan an kafa daula ta musulunci amma kuma har gobe akwai kafirai akwai kafirai a Kano wanda ba musulmai ba a Katsina Maguzawa akwai su a Zaria akwai su a garuruwa da yawa na musulunci hatta Sokoto akwai su mati wa wani a Sokoto suna da yancin su suna da komai da komai nasu a wajen amma ka je Plateau indijin wannan ba za a baka ba indijin ba za su baka ba kuma wajen aka haife ka rabin musulmai da suke wajen wallahi fiye da rabi ma ba su da shi fiye da rabin musulman da suke zaune aka haife su a cikin da rabin ba su da injizin din wajen amma kuma a hakan ake juya ake juya musulmai tuhuma musulmai ne mutanen banza musulmai ne ba su son zaman lafiya musulmai su ne yan ta'adda musulmai su ne komai kuma komai su ake zuwa ake yi haka kasashe na sham gabaki ɗayansu akwai nasara a ciki ƙasar labanan akwai kafirai shugaba ma daga cikinsu yake michel on ƙasar jordan akwai kafirai har yahuda akwai ƙasar syria akwai kafirai ƙasar philistine tare ake rayuwar musulmai da wanda suke nasara ka tsallako ka zo nan su morocco da su tunisia hatta yahuda akwai ban ma nasaran ba ka tsallaka duk ƙasashen musulmai sudan har ƙasa aka kwace aka yi musu ka je indonesia ƙasa mafi girma ta musulmai wanda inda musulmai suka fi yawa akwai nasara a wajen kuma duk a tarihi akwai su musamman in dai ba irin su Indonesia ba da da dukkan su musulmai ne mulkin mallaka ne yazo aka yi da'awa ta at-tansir bishara aka zo da karfin dai sai da aka yaki wasu daga cikin musulmai aka yi ta karfafa su har aka aka wannan dinsu a wajen amma idan ka duba akwai wasu kasashe ne na musulmai sai da aka mai da su kasashe na kafirai a dole irin su Ghana irin su wannan irin su Kamaru da sauran wajaje da karfin tuwo wasu wajajen an sa musulmai sun yi hijira an kore su mun kafiri kamar yadda Allah madaukakin sarki yake ambatawa in yafqahuku yakunu lakum a'da'an musulmai suna faɗan wannan sai aga suna laifi sai aga ba ta kyauta in yafqahukum yakunu lakum a'da'an wa yabsutu ilaykum aydiyahum wa alsinatahum bis-su' wa waddu law takfurun su kan suka samu dama to ba wasa sai sun ga bayan musulmi a wannan wajen Allah madaukakin sarki da daga mu Allah madaukakin sarki amfani mu lalle wannan nuktar tana da muhimmancin da sai ya kamata ce mu san wannan musulmai su buɗe bakin su kuma su dinga magana ba aike su mutane ba zauna su yi shiru sai zaman tuwa mai da mutane baki a cikin ƙasar da take tasu ce sannan ƙasar da take su sun fiyawa su suka fiyawa kamar musulman da suke cikin nan Najeriya za ka yi mamaki a lokuta da yawa musulmi bai isa yi wani motsi ba kan addini shi amma kafin yana dama ya shiga gidan rediyo ya duk abin da zai yi amma musulmi ba zai iya wani motsi ba wannan laifin mu ne su suna da kafafun watsa labarai suna da dukiyar su sun kakkafa suna da sauran ababe musulmai muna ta rayuwa wani lokaci a hali na ƙauyenci lokaci a hali wani iri na daban wanda wa ma zalamnahum walakin kanu anfusahum yadhlimun wa ma zalamnahum walakin zalamu anfusahum mu ne muka yadda da wannan Allah madaukakin sarki shi yasa ya bar mu ana kokarin canza Allah madaukakin sarki zai kawo nashi canjin inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim abinda dai malamai suke maimaita da shi zamu cike wala wannan zamanin idan mutum ya zamanto ba da shi ake damawa ba a siyasance ba shi da tattalin arziki ba shi da midiya to wallahi kusan ba a cike yake rayuwa ba bai kasance daga cikin waɗanda ake juya su makar kai mamaki waɗanda ba kowa ba waɗanda ba su da yawa dawo suna juya waɗanda suke da yawan wannan mutane suka zauna karazi bai haka haka lamarin yake Allah madaukakin sarki ya dakatar da mu yawa ba za ta ba amfanin mu ba sai an tashi saka Allah mu hamdu da shar wallahi ya
wani kirista da yake son wata musulma in na ta aure zai zai musulunta to ita kuma wace ta fito na halarta mu iya tilasta ta haka a kuma dalce
ai me ya haɗa ta da shi ma tun da farko me ya ma haɗa ta da shi tun da farko ai lalacewa ce masu kawo ba kuma da tana da aisa ma aishi ma bai isa ya kalle ta ya ce na san ta yana yana ba nasara an halatta musulmi zai iya auren ahlul kitab a'a sai dai musulunta tabbatar da hakan shi ke da musulunta saboda Allah ne zai aure ta ƙarya ma yake daga zai ne haka ne subhanallahi alazim subhanakallahumma wa bihamdika